الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to bismillah tana kusa tana kusa tana jin abin da nake faɗa tana jin haka ba ta haka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da kika faɗa tana jin hausa ko abin da kika faɗa tun daga zuciyarki har bakinki kin ce kin yadda Allah shi kaɗai ne shi ne ubangijin kowa da kowa ubangijin komi da komi kuma kin yadda Allah shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa manzonsa da wannan addini na Islam kika ce kin yarda da annabi isa ba dan allah bane wato yesu ba dan allah bane allah ba shi da annabi isa wani babban mutum ne daga cikin manyan annabawa wanda allah ya aiko shi kamun ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama allah ya mai da shi aya annabi adam ba shi da uwa ba shi da uba hawwa ba ta da uwa in shi isa yana da uwa ba shi da uba mu kuma muna da uwa da uba kin yarda da abin da kika faɗa duk kin yarda da shi to kice alhamdulillah kin zama musulma alhamdulillah yanzu shekarunta sun kai nawa tana da miji ko tana da miji to madalla Allah dai ya sa musulmi ne shi mutum to in yanzu ba za ki sha ruwa ba sai rana ta faɗi sai ki niyya mu azumi tare da ke har wannan wata ya ƙare kuma daga yanzu za ki je ki wanka akwai a miki sallah biyar kullum akwai sallah biyar in kin yi aure kin kwanta da mijinki dole sai an sake irin wannan wanka kamun a yi alwala a yi sallah kuma akwai jini da yake zuwa wajen mata yawanci kowane wata sunansa jinin haila idan wannan jinin ya zo ba za a yi sallah ba ba za a yi azumi ba in cikin azumi ne kuma ba za a je wajen miji ba in injinin ya ɗauke sai a sake irin wannan wanka kamun a yi sallah muna fata Allah ya baki dukiya ki fidda zakka Allah ya baki dama ki je haji dobin da ke haramun ne wajen musulmi yau haramun ne a wurin ki kamar naman alade kamar shan giya menene sunan ki na da former name joy yanzu ko wani suna kike so halima halimatu sadiya mun ne muke wurin alhamdulillah muna yi muke murna alhamdulillah a bata akwai tumin a tamfa وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وبنجي yana cewa ma ataytum min riban liturbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah abubuwan da kuke bayarwa na biki don ku samu karuwa mutum iya kai biki in ya ba da kaɗan so yake a bashi fiye da yadda ya bayar amma wannan halal ne a wajen sauran musulmi amma annabi shi haramun ne gare shi baya ba da biki don a ƙara masa fala tamnun tastaksir ba za a bayar don a samu kasiran ba amma wajen musulmi halal ne ka ba da biki don a baka mai yawa ko kuma kai matalauci ne ka haɗa waɗansu abubuwa ka kai wajen mai arziki kana son ya baka wani abu ko ka haɗa wani abu na murna ka kai wani basarake don ya baka wani abu fiye da abin da ka je da shi wannan halal ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutumin ƙauye sahabi ana kiransa Zahir shi yake ɗaukowa kayan marmari na ƙauye ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zo tafiya annabi kuma ya haɗa masa kayan gari ya bashi ya koma da shi gida har annabi yana cewa zahirun badiyatuna wa nanu hadiratuhu zahiru shine shine mutumin mu na ƙauye mai kawo mana kayan ƙauye mu ko mu ne mutanen sa na birni masu bashi kayan birni har ma wata rana an yabin mamaki zahiru ya je yana sai da kaya a kasuwa an dace manzon Allah ya fito kasuwa sai ya same shi yana sai da kaya annabi sai ya fito da bayansa sai ya rufe masa ido haka da ya rufe masa ido ya kasa ganin ko ina mutumin zahiru na ce wa ya rufe mini ido don Allah ka sake ni wa ya rufe mini ido don Allah ka sake ni wa ya rufe mini ido sai annabi ya bude idonsa sai ya waiwa ga annabi sai ya kwanta akan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kama hannun ce man yashtari hadal abda ga bawa wa zai saya sai zahiru ya ce amma ko da ka ga bawa da rashin kuɗi ya ce a kai dinna ai kana da tsada wajen Allah to malamai sun ce me yasa annabi yayi haka wannan abu yana kama da wasa annabi ko baya wasa aka ce to ai dama shi dan kasuwa in ka je ka same cikin kasuwancinsa in ka zo ta gabansa dole ne ka raba masa hankali gida biyu ko dai ce da Allah dakata bari mu karasa dakata da Allah yi dakata bari mu karasa amma in an rufe idon sa an raba shi da kowa kenan ya zo abin da yake so ya gari sai wanda ya rufe masa ido din nan to annabi ko ba zai yiwu ka ganshi ka shagala da shi ka kula da ka kula da wani mai saye mai saye ko mai tayawa ba saboda haka annabi ya raba shi da duk duniya gaba ɗaya don ya buɗe idonsa ba wanda zai gani sai annabin abin da ya sa masa haka kenan kuma daga hannunsa na sayarwa ai kowa ma bawan Allah ne kuma kayan Allah in za a sayarwa zai sayar in an ba da kuɗi wa zai karba inna Allah hashtari min anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum ya bada ya bada kyauta don a bashi mai yawa biki kenan halal ne amma wajen ciniki ne yake haramun ma ta min riba liturbu fi amwali nasi don ku samu riba karuwa wajen cikin dukiyar mutane in ka kawo kyauta ma ta min zakatin turiduna waje Allah amma inda zakka ka bayar ko sadaka ka bayar kana neman yardan Allah to wannan shi yafi domin wannan wanda ka bayar na biki din nan Allah dai ba ruwansa ba domin sa ka bayar balle biya ko ba haramun ka aikata ba balle aikata maka wani abu ko ba sada zumunta kai balle baka lada amma in a cikin ciniki ne aka yi riba a zan samu daman faɗakar da na ji labari a cikin rediyo akwai wani gwamna daga cikin gwamnoninmu masu shari'a da musulunci ya sayo babura zai raba wa kowane local government babur tamanin tamanin amma wanda zai saya kuɗi a hannu dubu hamsin wanda zai saya da bashi kuma tun da biyar a gaya masa haramun ne wannan cinikin babu shi a musulunci haramun ne yadda za a sai da kaya hannu da hannu haka za a sai da shi bashi ba a yin salafin jarra manfa'atan shine riban nasa'i kenan a gaya wa gwamnan haramun ne wannan cinikin babu shi a musulunci kuma yana yin shari'a musulunci a jiharsa ko dai a sayar musu duk gaba da dubu hamsin hamsin din ko kuma duk a sayar musu in yaso dubu sittin kowa da kowa da mai kuɗin da mara kuɗin amma a ce mai kuɗi dubu hamsin bashi kuma dubu sittin da biyar haramun ne riba ne ba a wannan a cikin shari'ar musulunci amma taitu min riban da turbu fi amwalin nasi fala rabu inda Allah wa ma taitu min zakatin amma abin da kuka bayar na zakka turidu na waje Allah kuna nufin samun yardan Allah fa ulaika masu wannan irin aiki hum suni almudifuna masu ninka lada wanda Allah zai ninka musu daga daya a ba su goma in gyaruwar zuciyarsu da aikin tsakaninsu da Allah da mutane ya fi haka kyau Allah ya ƙara musu daga kowane ɗaya a ba su ɗari bakwai na farko shine man ja bil hasanati fal ashru amsalha idan ya gyaru ya yi kyau ya zama bawan Allah wanda Allah ya yarda shi an hauda sikelin sa kamar yadda gwamnati take hauda sikelin ma'aikatanta 04 05 06 07 har zuwa ƙarshe to haka a ladan musuluncin ma daga farko kowane guda ɗaya a baka goma in ka ci gaba sai a kai ka daga kowane ɗaya baka ɗari bakwai مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء الله واسع عليم إن كوتشنا za a kai kowane aiki ka aikata guda ɗaya maimakon a bada lada goma kamar na da ko ɗari bakwai kamar na da a'a yau miliyan biyu za a bayar saboda hadisin abu huraira da yake cewa innal mumina da yamaru amalan yuta bihi alfai alfi hasana فلما قال صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وبنجي تبارك وتعالى إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم mumin yakan aikata aiki ɗaya Allah ya bashi lada dubu sau dubu biyu da annabi ya faɗi haka sai ce ubangiji ya faɗa a ƙur'aninsa baya cutar kowa da komai ko da kwaye komai ya ko abin da ya kasa ta a in ma ka aikata aiki mai kyau in ya zama mai kyau din an karba za a ninninka maka a ninninka maka a baka lada mai girma وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون بسم الله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى أما يشركون Allah ɗin nan da ake amba, yawan ambaton sunansa a cikin wannan sura daga alifin farko alif lam mim Allahu Allahu Allahu Allahu din dai annan Allahu allazi khalaqakum wanda yake muku maganan nan shine Allah nan fa wanda ya hal- ya halicce ku Allahu allazi khalaqakum wanda ya halitto ku daga babu ya kawo ku akwai thumma razaqakum sannan kuma ya raya ku ya ba ku numfashi ya ba ku ruwa ya ba ku nono ya ba ku abinci ya ba ku nama ya ba ku abubuwan dukan jin daɗi wato eh, ijadan wa imdadan kenan samarwa da gata sanarwa Allah shi ya halicce ku ba, ba wanda ya halicce ku sai shi shine kuma ya arzikta ku shi kadai ya arzikta ku sun mai mitukum in ajalinku kwananku ya ƙare Allah shine mai kashe ku sun mai huyikum in lokacin tashin kiyama ya yi Allah shine mai raya ku ya tashe ku hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay ana tambayan ku dodan ya ku masu dodanni dodanni na tsafi ko dodanni na mutane don in ka bi mutum ya raba ka da bautan Allah ya zama dodonka in ka bi mutum ya sa ka sabon Allah ya zama dodonka to wane ne a cikin dodanninku wanda yake iya yin haka a cikin dodanninku akwai mai halitta akwai mai ciyarwa akwai mai rayawa akwai mai matarwa akwai mai tayarwa babu Allah shi kadai yake yin wannan anan hawa ukun da ake da su a cikin musulunci islam da iman da ihsan ko waɗanda suke kusa da junan in ba haɗu da malami ba to ba za a zauna lafiya da musuluncin ba balle wanda yake na sama na makamul insani misali makamul islam makamul islam shine shari'a shari'a tana cewa a in jaza'an bima kanu ya amalun duk abin da ka aikata za a baka sakamako misali nan da an ce Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum a nan kenan an nuna ba wanda ya isa yi kisan kai tunda Allah an ce shi kadai yake kashewa Allah ya tawaffala anfusa hina mautiha Allah ke kashe mutane in kwanan su ya kare to amma muna jin Qur'ani wa qatala Dawudu Jaluta Mu- muna ji wa man yaktulu muta'ammidan muna jin fa wakazahu Musa fa qadi alayhi a yaya aka yi haka wannan ana yin ka- mag- magana ne a cikin makamul islami misali yanzu wani mutum ya- ya samu wani mutum yana dukansa yana dukansa har ya mutu waliyan mutumin sai suka ɗau- suka kama mutumin da ya duka din yana tsaye bai gudu ba suka ɗauko gawa suka je wajen hukuma ga wannan ne ya kashe mana mutumin mu sai wanda yake magana da harshen hukuma ko alkali ko wani mutum je kai ka ji abin da aka ce kai ne ka kashe wannan sai mutum ya ce ah alkali in kai baka san Allah ba ai su sun san Allah wai in su ba san Allah ba ai ka san Allah akwai wanda yake da ikon kashe mutum banda Allah Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum Allah ya tawaffara anfusa hina mauta kowa ya mutu Allah ne ya kashe shi idan su ba san haka ba jahilai na ai kai ka san Allah alkali na isa in kashe mutum na iya halitta ne balle in kashe mutum ko na iya tayarwa balle balle in kashe mutum Allah ne ke waɗannan duka to don faɗin wannan gaskiya shi kenan sai alƙali sallame ce je ka- gaskiyarka ba zai haka ba zai riƙe shi a makamin musulunci sai ya ce masa na ji na yarda na yi imani ina ce kamar yadda kai imani da waɗannan ayoyi in na karanta maka ayoyin Qur'ani har yanzu zaka yarda وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واللنف باللنف واللوز باللوز والسن بالسن والجروح قصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والأبد بالأبد والأنثى بالأنثى Allah ya wajabta muku ramuwa in an muku kisan kai idan ɗa ya kashe ɗa a kashe shi in bawa ya kashe bawa a kashe shi in mace ta kashe mace yar uwarta a kashe ta kai ma ka yarda da wannan dole ne fa yarda idan ba yarda da farko ba an zama kafiri in ba yarda da wannan ba ma an zama kafiri ya za a yi kenan sai a kirawo mai makamul isani wanda shine malamin su duka biyu na sama sai ya zo ya ce me kuke ciki ne wannan ne ya kashe mutum wai ce ba shi ya kashe shi Allah ne ya kashe shi to kai baka yarda Allah ne yake kashewa ba na yarda amma kuma Allah ne ya ce in an maka kisan kai karama in a kai hukuma a rama maka kai ka yarda da wannan yace to haka ya karanta maka tunda yake alqur'ani ni ma na yarda ce to kai da kace wai Allah ne yake kashe mutane gaskiya ka faɗa amma ai shari'a ce baka sa mata haƙiƙa ce baka sa mata shari'a ba yanzu kai yadda ka zo nan wurin haka Allah ya kawo ka duniya Allah ya kawo ka duniya ba ka da riga ba kwando ba ka da komai me zai hana kai wanka ka zo kasuwa ka zo masallaci in an tabbe ka ta haka Allah ya kawo ni ba zan wa Allah ciku-ciku ba da ya ga dama sai ya kawo da riga da wando da rawani kaman zakara amma haka ya kawo ni yadda gani haka ya kawo ni ba zan masa ƙarya ba kaga gaskiya ce amma wanda ya haka mai sunansa mahaukaci ya ya kamata ya yi sai ya kawo sutura ya rufe abin hakikanin da Allah ya halitta din ya rufe shi shine shine ma'anan shari'a malamai suna cewa shari'atun bila haqiqatin batila haqiqatun bila shari'atin atila in dai ga shari'a amma ba haqiqa ciki abun banza ne in ko ga haqiqa amma ba shari'a da ta mata sutura to ba daɗin gani yanzu kamar misali a samo irin roban nan da masu ɗinki suke tallan ɗinki da ita hoton mace a ɗauko kayan ado a sa wannan roba hoton mace ɗin nan a tsaye da ita da kayan ado kowane iri atamfofi ne gwalagwalai ne duk kayan ado mata a sa wannan roba a ɗauko wata mace kuma halittan Allah ta yi wanka ta zo su jera ita kuma ba ko duros a jikinta kuma da rana ne ba dare ba ne su matan nan guda biyu su zauna a gaban ka ce ka zaɓa ba da ai wannan mahaukaciya ce wannan ko roba ce to in ana son zaɓa tun ba su fito ba a ɗauke kayan da yake jikin roban nan a mayarwa matan nan tun ba a fito ba in ana son zaɓa a kawo wannan roban nan tsirara matan nan da ado to nan ne zan zaɓa amma yanzu kan ba ba na zaɓe ta saboda haka shari'a tana yin sutura ne wa hakika wannan maganan ta ana kiranta maganan bisadul hikima shari'a kenan wannan kuma magana ana ce maganan bisadul mashi'a bisadul hikima Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum ya ku mutane gabaki dai ku zo ku bauta Allah ubangijinku magana shari'a ne wannan amma wallahi qila dari salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah zai kira mutane gaba ɗaya ne ku zo ku bauta Allah amma wanda yayi nufin shiryayyu ne masu zuwa aljanna su ne kadai zai ba su dama su amsa wanda wasu amsa din nan ba ba sun gagara ne ba fa nufin ne ya bi ta haka wa amruhu yughayyiru al-irada id amma amru ta'atin ibada umurnin Allah daban yana haduwa da nufinsa wani lokaci in suka saba to nufi ne zai yi aiki umurni ba zai yi aiki ba tunda Allah ya ce duk kowa da kowa mu zo bauta wa Allah amma ga su wadansu ba su yi ba ko ba sun gagara ne ba a'a ba a nufa ba ne nufi ne bai haɗu da umurni ba to inda umarni ya haɗu da nufi to shine siratan mustaqima idan nufi ya tafi daban a umarni ya tafi daban to ba za a haɗu ba sai ga abun ya zama daban wannan daban wannan daban wato umarnin ba na takwin bane ba irin umarnin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula kun bane da haka ne ba dama ga kafiri ba yadda za inna ma amruhu idza arada idza arada in Allah yayi nufi to nan kam in yace kun dole sai abin komai ya zama amma in ba muradi in bai nufi ba yadda ya ga daman nan haka za a gani ya ce kafiri ya musulunta ya ki musulunta ya ce munafiki ya fito fili ya zama kafiri ko ya zama musulmi ya ce shi dai duk zai dauka guda biyu a zahiri shi musulmi ne a bani shi kafiri ne to kai kai zamanin sun gagara ne a haka Allah yake haka Allah ya nufa amma nufin nasa ya saba da umarninsa kuma za a yi amfani ne da abin da ya bayyana abin da ya bayyana shine shari'a din Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu bi dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ya dauka gabarin a yi masa wani abokin tarayya a cikin zatinsa ko sifofinsa ko sunayensa ko ayyukansa ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون wato ɓanna da take faruwa ko a tudu ko a ruwa ko a manyan birane ko a ƙauyuka ko a garurukan da suke kan tudu ko garurukan da suke bakin ruwa ko ko dabbobin da suke cikin ruwa ko ko dabbobin da suke waje duk wannan ɓanna ba ta faruwa sai an sabi Allah ta wajen kafirci ko ko ta wajen sabo domin ubangiji ya ce lauka na fi ma'alitu nillallahu da fasadata da akwai wani Allah tare da wannan Allahn ai da sama da ƙasa sun ɓaci da sun ruce da sun lalace domin umarninsu zai zama daban da wannan yana so ai kaza wannan yana so ai kaza sai abun ya zama sama ta rushe ƙasa ta rushe kamar yadda dai masu mulki sun yi faɗa da juna abinda suke fara yi rushe garin rushe garin juna suke yi to da sama da ƙasa ta rushe to amma da yake Allah shi kadai ne kaga komai yana tafiya daidai a cikin umurninsa nufinsa da iradarsa da kudurarsa zaharar fasad fil barri wal bahri bannan ta fara ta fara faruwa a tudu ba a cikin ruwa ba shine kashe dan adam dan uwansa to daga nan ne banna ta fara faruwa kamun habil kamun Kabilu ya kashe Habilu babu itace mai kaya a duk duniya babu kaya a lokacin zuban jinin zuban jinin Habilu shi yasa aka samu kayoyi a jikin itatuwa a nan ne aka samu dabbobi masu cutarwa su macizai su su kunami su kuraye su zakoki duk daga wannan lokacin suka fara faruwa saboda ɓannan da ta faru ta zubar da jinin ɗan adam kuma ɓannan ta fara faruwa a cikin kogi shine kwace jirage da mutumin nan basaraken nan wanda shidir ya ce akwai sarki mai kwace jirage zai zo ya kwace jirage shi yasa na ɓata wannan jirgi na miskinai to haka dai abubuwan kullum bima ka saba taidin nasi duk bala'o'in da suke faruwa saboda abubuwan da mutane suka aikata ne Allah yake saka musu da wani abu kaɗan ba'dal ladhi amilu da wani abu kaɗan daga cikin abin da suka aikata ba dukansa ba domin a wani wuri ya ce ma asaba kum min musibatin bima kasabata yadikum wa abu an kasir duk abin da ya same ku marar daɗi ko gobara ko yaƙi ko ƙonewan gonaki ko mutuwan dabbobi ko mutuwan mutane ko waɗansu abubuwa marasa daɗi kowane iri to ku ne kuka tsokani Allah Allah ya saukar muku da sakamako ɗan kaɗan ma ba duka ba ya riga ya yafe muku mai yawa ɗin bima ka sabata yadikun wa yafu an kasir zaharar fasadu fil barri wal bahri bima ka sabata yadin nasi saboda abubuwan da mutane suka aikata na sabon Allah duk abubuwan da suke faruwa ɗin nan da ke gani ko a Najeriya ko a kowace ƙasa sabon Allah da mutane suke suka ƙi tsarin Allah suka ɗauki tsarin kansu suka ce shi ne mai kyau suka ƙi tsarin Allah to saboda haka ne musulmai suna taimakawa kafirai kafirai suna taimakawa dabbobi malamai suna taimakawa jahilai to ana yin abubuwan da Allah baya so kuma da gangan shi kuma Allah bai so- jin tsoron mutane in mutane ba su ji tsoronsa ba ba zai fasa ba sai dai kuma in ya ji tausayin bayansa wani lokaci zai saukar da bala'i saboda abubuwan da mutane suka aikata sai ya dubi ƙananan jirajirai ya dubi yara masu karatun qur'ani ya dubi tsofaffi masu wurdi ya dubi matan aure masu biyayya ya- ya fasa saukar da bala'i saboda duban waɗannan ko da yake wani lokaci bala'i in wanda ya jawo shi ya jawo shi zai zo ya sha kowa da kowa har wanda bai jawo ba din wata ku fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassatan wa alamu anna la shadidul iqabi kaya ta soki wani annabi daga cikin annabawa sai annabin ya tsine wa kayar da ya tsine wa kayar ce karka sake tsine mini ai dan uwanku ne dan adam ya kashe dan uwansa shine dalilin fitowar mu a duniya mu kaya Mhm. lizikam don Allah ya dandana musu ba'da allazi amilu wadi abu kadan daga cikin mugun aikin da suka aikata la'allam yarji'una watakila in sun ga mummunan abu ya same su za su komo wajen Allah su tuba don Allah ya yaye musu قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين كجاء متعن مكة قرية النباوة باكو sakamakon ƙaryata annawa ba shi da kyau ba shi da daɗi ka ce musu yi- su yi tafiya mana a bayan ƙasa su je ƙashe- ƙasar sham su ga abin da ya faru mana su ga birin mu'attalatin wa ƙasirin mashid su ga ga rijiya inda da mutane suke taruwa suna sha suna sharewa yau ba kowa a rijiyar sai tsuntsaye ina mutanen an halakar da su ga manya-manyan birane ba kowa sun rushe me yasa aka yi haka sun karyata annabawa ne aka rushe su in sun ga wannan za su azantu kun siru ka ce musu yi tafiya filar da bayan ƙasa fanzuru ku dubi kaifa kana aqibatul ladina min qablu su dubi menene ƙarshen mutanen nan da suka riga annabi zuwa me ya faru gare su me ya faru Wan- wanda suke kana aksaru mushrikina an halakar da su me yasa domin yawancinsu mushrikai ne shi qur'ani kullum yana magana akan gaskiya ne ba wani abu da zai shigo in ba gaskiya ba la yati al-batil min bayni yadayhi wa min khalfi tanzilu min hakimin hamid idan ya ce dukkan su mushrikai ne shi yasa aka halakar da su sai a ce to mutanen annabi ludu dai liwaɗi suke yi sun ki tuba aka halakar da su mutanen annabi salihu dai raƙumin Allah suka kashe aka halakar da su ko da yake mutanen annabi nuhu su sun yi tsafi to kaga waɗannan waɗansu duka laifi suka yi ba tsafi suka yi ba aka halakar da su saboda haka kana aksaruhum yawancinsu mushrikai ne matsafa ne sun ƙi bin annabawa shi yasa muka halakar da su فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون يا رسول الله فاقم وجهك ka daidaita fiskarka ka tsaya daidai da fiskarka da zuciyarka da zatinka duk ka fiskanci Allah akan wannan addini madaidaici ana ana gaya masa ne amma al'ummarsa ake gayawa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato wani daga cikin malamai wanda suke sukan ɗariƙu ya ce shi ya tabbata salatul fati ba daga gaibu aka samo ta ba ya annabi zai gaya wa ya Allah zai gaya wa annabi sayyidina Muhammad sai na ce amma da ni ya gaya wa da ba da ba zan ci masa komai ba sai in ci a ashe kenan fatiha ma akwai shakka kenan ba daga Allah take ba don Allah ba zai gaya wa wani iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqima ba Allah ne zai ga wani kai kadai nake bautawa shi Allah da shi da wa suke bautawa wani kai kadai muke bautawa Allah ya faɗi haka wa zai bautawa wa iyyaka nasta'inu kai kadai muke neman taimakonka ihdinas siratal mustaqima ka shiryar da mu hanya mu daidai ce Allah ya faɗi haka to wane ne zai bautawa din waye zai nemi taimakonsa wa yake neman ya shiryar da shi kuma in kace wannan ba maganar Allah ba ka zama kafiri kuma haka take kenan sai a- sai a samo yadda abin yake yadda abin yake Allah yana so ne ya koya mana yadda yake girmama annabi sallallahu alaihi wasallama mu ma mu girmama shi haka sallallahu alaihi wasallama idan mace za ta tura ɗanta ya kirawo mijinta sai ta ce kai je ka kirawo baba ka je kirawo baba shin babanta take nufi ko baban yaron cewa wannan mutumin shine ubansa ba yaushe zai ji in bai ji a wurinta ba in bai koya a wurinta ba wurin wa zai koya cewa wannan namijin daban yake da sauran mazaje- mazaje sunansa ba ba babanka kenan to in ba ita fara ba wa zai koya masa ya faɗi ya faɗa wannan mutumin baba sai Allah zai koya mana mu rika faɗi wa annabi sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad to kenan yaya Fatiha ta zama haka haka take kuma to yadda al'amari yake dai annabi kullum shine limamin annabawa shine limamin mala'iku shine limamin farko da ƙarshe shine limamin kullum in Allah yana masa magana kamar yana duk duniya magana ne a karatun da muka wuce jiya yana ce fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinu qayyim walakin akthar an-nasi la ya'lamun baya ce munibina ilayhi wattaqu wa aqimus salah yayi magana da shi amma ya ce ku zama ma- masu komawa ga Allah masu tsaye da sallah anan tsakanin Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaban dukkan halitta misali kamar ya ce masa ka roƙe ni domin Allah ce wa ƙara buku ɗuni astajib lakum ubangiji ya ce ku roƙe ni in biya muku bukata to farkon bawansa babban bawansa wane ne annabi muhammadu ka roƙe ni kenan in biya maka bukata ku roƙe ni in biya muku bukata to babban abin da babban abin da dukkan mutum yake nema babu kamar shari'a domin da Allah ya wa annaba kirari yace yakan ce wa hadainahu mu ila siratin mustaqim ulaika alladhina hada Allah waɗannan mutane sune shiryayyu wanda Allah ya shiryar da su sune wanda Allah ya shiryar da su hanya madaidaiciya Allah yana ba kowa dukiya maƙiyi da masoyi yana ba kowa lafiya maƙiyi da masoyi yana ba kowa mulki maƙiyi da masoyi amma baya ba da shiriya sai masoyi kadai saboda haka shine babban abin nema to misali in ya ce ya ubangiji ai ko roƙon ma ni sai ka koya mini ai ni ko roƙon sai ka koya mini sai ce to misali domin duk qur'ani babu qulu alhamdulillah babu sai dai qul alhamdulillah shi kadai yake da cancantar faɗin wannan kalmomi a gaban Allah babu qulu alhamdulillah sai dai qul alhamdulillah to idan ya ce da shi da dukkan masu fuskantar Allah da ibada Allah ya koya masa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin shi ko Allah shi kadai ya iya kirari wa kansa wa lahul kibriya fi samawati wal ard. to Allah ya ya wa kansa kirari annabi yana ji bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin haka zaka ce haka za ku ce arrahmanir rahim haka za ku ce maliki yawmiddin haka za ku ce ku ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka za ku ce ku ce ihdinas siratal mustaqim haka za ku ce ku ce siratal ladzina an'amta alaihim haka za ku ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ku ce amin to in Allah ya faɗi haka kaga annabi shine a gaba cikin faɗin haka shi shugaban wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dinna fazkuruni azkurkum dinna to saboda zamowa shine kullum baka da iko in kai kadai kake sallah kace ihdinis siratal mustaqima baka da iko ce iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in don kai kadai kake sallah baka da iko dole sai ka mai da karatun na wajen mai shi shine annabi kenan kace iyyaka na'budu din kamar yadda aka umurce shi ya faɗa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yadda aka umurce shi ihdinas siratal mustaqima yadda aka umurce shi siratal ladina an'amta alaihim yadda aka umurce shi غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت يد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر المشركين فأقم وجهك للدين للدين القيم يا رسول الله كتأيد ذاتك ده هنكلك ده فسكرك ده قومي ناكا ka fiskanci Allah akan wannan addini naka madaidaici sallallahu alaihi wasallam min qabli an yati yawmul la maradda lahu min Allah ka gaya mutanenka su tsaya haka kamar yadda muka umurce ka Allah yana gaya masa a wani wuri qul hazihi sabili atu ila Allah ana wa man ittaba'ani wannan hanya ta kenan da Allah ya dora ni akai nake kiran mutane zuwa ga Allah kuma da ni da dukkan mabiyana haka za su zama to anan ka gaya mutanenka su ma su fuskanci Allah su bauta masa akan hanyar nan madaidaiciya min qabli an yati yawmul la maradda lahu min Allah tun tun gabanin wata rana mai wuya wata rana mai ban tsoro alqari'atu malqari'atu wama adraka malqari'a yawma yakunu nasu kal farashil mafsus alhaqatu malhaqa wama adraka malhaqa idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqatiha kadhiba to irin wannan rana mai wuyan nan ka gaya musu tana zuwa ba wanda ya isa ya ce ai an ɗaga ranar an fasa da wuya za a yi a buga takardu a rarraba sai ka ji ai an fasa an ɗaga ranar an fasa banda ranar tashin kiyama lamarar da lahu ka gaya musu ba fasawa ba ɗaga rana ba za mu faɗa muku ranar bane don kar ku damu domin ni'ima ce ta Allah a ɓoye wa kowane mutum ranar da zai mutu ni'ima ce da rama ta Allah aka ɓoye wa al'umma ran da za su duniya za ta tashi a mutu a tashin kiyama domin an gaya mutum shekarar da zai yi shekara saba'in ne ko shekara sittin ne ko shekara hamsin ne to ya fa dinga kirge kenan in shekara ɗaya ta wuce uzu billahi yanzu saura shekara sittin da saura sittin da tara kenan in ya ci guda biyar ci a'a saura hamsin da biyar kenan in ya sake cin wani guda biyar kamun saura shekarar biyar duk sai ya rame ya kasa yin gini ya kasa yin noma ya kasa ya ce me zan yi ne ni wanda saura na shekara biyar baɗiwar haka ma saura shekara hudu me zan yi hankalinsa ya tashi hankalin jama'a su tashi ba kwanciyar hankali ba raya duniya ba ba ba damuwa ta ishi mutane to saboda haka sai Allah ya ɓoye shi kadai ya san ran da zaka mutu ba zai gaya kowa ba karam sai ka mutu kuma ba wai dole sai ka tsufa ba ba kuma dole sai ka rashin lafiya ba a'a kwana dai su kare in kwana ya kare mutuwa kawai za a yi domin in ka ce sai ka tsufa da kai ai kai sallan wani jinjiri shi me yasa shekaru su basu kai kamar naka ba ya mutu in ka ce sai ka yi rashin lafiya ka mutu ka je gaida mara lafiya asibiti kana dawowa sai ka faɗi ka mutu shi wani asibitin bai mutu ba ta saboda haka don a tsaya ne kullum a cikin tsoro yaushe zan mutu yaushe zan mutu don ka shirya wa mutuwar rahama ce koye mutu ranar mutuwa rahama rahama ce koye ranar tashin kiyama kuma don a tsaya cikin tanadi kullum kar a sake min qabla an yati yawmul la maradda lahu min Allah rana ce tana nan wurin Allah Allah zai kawo ta ba wanda ya isa ya mai da ranar ya ci an fasa an tada ranar daga a wurin Allah ba zai yiwu ba yau ma izin rannan ne rannan ne fa yasaddauna jama'a za su haɗu in sun haɗu kuma rannan ne za su farfashe za su farfashe kowa ya hanyarsa waɗansu su tafi aljanna Allah ya sa da mu aljannan ma tafiya iri iri wasu akan kawahilul mala'ikati akan mala'iku masu ƙarfi za su hau su kai su aljanna waɗansu akan wasu dabbobi waɗansu da tafiya waɗansu da rarrafe waɗansu da jan gindi aje dai duk da aka je in an je aljanna alhamdulillah an farfashe kenan waɗansu ko wuta za su Allah ya kiyaye mu yau ma zin yassar da nan da za taro zai fashe kenan
من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون
من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون Allah ce ni dai nayi gargadi nayi wa'azi nayi gargadi nayi wa'azi nayi bayani filla filla kad fassalna ayati liqaumin ya'lamun kad fassalna ayati liqaumin yadhakkarun ba wani bayani da ban yi ba saura man kafara fa alai kufruhu shikenan wanda ce duk da haka ma shi kafirci ya zaba shi zai yi to shikenan ya kafircin kafircin shi da shi kafircin za a saka masa ai mun gaya muku dai kafiri kam sama da shi wuta ƙasa da shi wuta abin shimfidarsa wuta abin shansa ruwan zafi to in shi ya zaba idan shi kenan shi ya zaba fa alai kuru kafircin yana gare shi wa man amila salihan amma duk wanda ya ji wannan gargadi da nake yi ya rasulullahi ya aikata aiki mai kyau yadda ka koya masa to wannan shi ma fali anfusin yamhaduna shine yayi wa kansa shimfida mai kyau in wancan an masa shimfida da wuta to wannan shi yayi wa kansa kyakkyawar shimfida shi kafiri kam yi masa ake shimfida da wuta lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash amma shi musulmi ayyukan da yake aikata kamar yana wa kansa shimfida ne yana kai wa kansa shimfida ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce a yi ta yin tasbihi akwai fili a cikin aljanna wanda ba a gina ba in kuna yin subhanallah walhamdulillah shi ma za a gina muku shi fali an kuzin yamhaduna wato wannan aika da aiki mai kyau duk yayi wa kansa kyakkyawan shimfiɗa ne ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين za a yi tashin kiyaman nan ne don Allah ya saka wa waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki saboda shi za a yi tashin kiyama din kowanne alkawarin da aka yi masa wanda ya aikata kaza za a bashi kaza wanda ya aikata kaza za a yi masa kaza to in ba a yi tashin kiyama ba yaushe za a yi sakamakon saboda haka ne ma Allah yake cewa a cikin hadisul qudsi yana cewa ma taraddatu fi shay'in taraddudi fi qatil mu'mini yakrahu al-mar'a wa ana akrahu isa'atahu yace komi nake yi gaba gadi nake yin abina amma wajen kashe mumini daukar ran mumini da ina yin taraddadi da na yi taraddadin ɗaukar ran mumini shi mumini baya son mutuwa ni ko ba na son bata masa rai ko abin da ya masa alkawarin na in bai mutu ba zai samu ba sai da in yi haka kawai in kashe shi akan baya so din sai in kashe saboda ya samu shiga aljanna din an yi haka ne liyajzi allazina amanu za a mutu ne za a tashi dan me liyajzi allazina amanu wa amilus salihati min fadlihi don Allah ya saka waɗanda suka yi imani suka kyakkyawan aiki min fadlihi daga cikin falalarsa domin falalar shiga aljanna falalar Allah ne kamar yadda ake faɗi kullum dai da yanzu idan wani ciwo ya samu wata gabarka idan ka je asibiti sai a yanka maka kuɗi magani fa za su yi maka wai ba gaba sabuwa za su yi maka ba su yanka maka kuɗi ko haƙorinka ne ya ce ka je a yi maka haƙorin banza na roba sai ka biya kuɗi ko idonka ne yake wani abu in za a gyara sai ka biya kuɗi amma duk Allah ya yi maka su a kyauta in Allah ce tun da yake gashi masu masu masu yin magani ma sai da ka biya su kuɗi to ina so ka biya ni kuɗin idanuwa na da kunnuwa na da ƙofofin hanci na da baki na da harshe na da haƙori na da muryar da na baka kana magana da hannayen da na baka kana aiki da ƙafafuwan da na baka kana yin tafiya da cikin da na baka kana kunsa abinci da abin sha da da da wurin zubar da kashi da zuwar da fitsari ka biya ni sallar shekara na za ka yi kafin ka biya wannan ai ba ka da iko shekarun ka ba su biyan biyan ko ruwan ido ba to saboda haka ne min fadlihi shigan aljanna falala ce ta Allah saboda son annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda da shi da biyan sa innahu la yuhibbul kafirin Allah dai baya son kafirai baya son ma faɗi sakamakon da zai musu din ya riga ya faɗa ya wuce to yanzu ba zai baya baya son maimaita abin da zai musu iyaka da ce baya son su wai ai cewa ba a son su dinnan yafi yafi yafi kowanne muni yanzu ko da wani babban mutum ne wanda ake son soyayyarsa sai ya aika ku aiko da mutane su karɓa ku kyauta kowa ya aiko kai wa ya aiko ka wani ne to gashi in ka kai masa kai wani ai mutum ina ne ina son sa ga wannan wannan kuma kai masa ai mutum ina ne ina son sa kai wa ya aiko ka wani wannan ba na son sa amma dai kai masa wanda ya kai kayan sai ya ce amma ya ce baya son ka zai ji daɗin ma kayan to ko ba yi azaba ba in Allah Allah ce baya son ka kun ya ishe ka azaba ko da ba yi maka azaba Allah dai ce baya son ka kun la tattashu aduwi wa aduwakum awliya inna Allah aduwwu lil kafirin Allah yanzu alladhina amanu wa salimin fadli innahu shi Allah la yuhibbul kafirin baya son kafirai ba nan baya so wato wata sifa ce wanda take da soyayya da ƙiyayya wata sifa ce farkonta ya koru ga Allah ƙarshenta ya ya ya halatta ga Allah wato soyayya dai farkonta ba ya koru ga Allah in kana son abu sai ka ji damuwa ta same ka cikin son abin in baya kusa da kai dole sai ka nemo shi inda yake duka ko kwa ɗauko maka shi duk inda yake tukun ka samu kwanciyar hankali kai ta damuwa saboda son sa wancan kuma kai ta damuwa saboda kin sa baka so ka ganshi baka so kai masa duk abin da yake so baka so duk abu mai kyau ya same shi kana son duk wani abu ya same shi wannan ko kana son ka sadu da shi kana son a yi masa kowane abu mai kyau to farkon soyayya dai ya koru ga Allah amma ƙarshen sa shine in kana son mutum kana so duk abin da yake so ko bai tambaya ba ka yi masa duk abin da baya so ko bai ce baya so ba kada ka yi masa ka yi masa abin da yake so ka yi masoyansa abin da suke so wannan shine ƙarshen soyayya to wannan shine ya halatta ga Allah amma farkon soyayya da ta da hankali din nan da damuwa din nan babu shi ga Allah ha kuma kiyayya Allah bai son kafirai wai ba yana kin su ne kamar yadda kake kin muta kin wani abu baka son ka ganshi baka son ka ji sunansa a'a ga kafiran a gaban sa yana ganin su yana ba su numfashi yana ba su ruwa yana ba su abinci da abin sha yana ba su lafiya da kuɗi da mulki amma duk da haka dai baya son su amma abin da yake musu din nan yanayi musu ne liyomin larai ba fi saboda wata rana tana zuwa sarkin fawa ya reni katon bujimi duk abin da katon bujimin na yake so sarkin fawa yana kawo masa ya ajiye shi ma inuwa baya zuwa rana kamar sauran bujimin yan uwansa amma daga nan har zuwa jajiberi yadda za a yi nuninsa a yanka shi to duk abubuwan da sarkin ba yake bashi din nan kamun jajiberi don soyayya ne a don ya hada giba ne ta saboda haka duk Allah yi wa kare duk abin da Allah ya wa kare don ya hada giba ne inna ma numli lahum yazdadu isma wa lahum azabun muhin Allah ya ce kar ku ga muna ba su dukiya muna ba su tsawon kwana a kar ku damu fala tujibka amwaluhum wala auladum inna ma yuridu Allahu liyu'azzihum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun inna ma numli lahum yazdadu isma wa lahum azabun muhin Allah yana jan jan kwanan su ne suna jin daɗi kamar yadda masu yanka dabbobi suke ciyar da dabbobin don su yi kiba suna jin daɗi kamun lokacin yanka shine ma'anan ƙiyayya da soyayya wajen Allah soyayyar Allah ƙarshen ƙarshen abin soyayya shine ya halatta ga Allah farkon soyayya bai halatta ba damuwa din nan da jin zafi din nan ƙiyayya farkon da ta koru ga Allah damuwa din nan da jin zafi din nan amma ƙarshen su duka ya halatta ga Allah inna la yuhibbul kafirin ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون an sake dawowa saboda sura ta tafi karewa ne za a koma a ɗauko abubuwa na farko an kazzabu bi ayatin lahi wa kanu biha yastazi'un ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياتي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم yanzu kuma an sake dawowa min ayatihi din yana daga cikin abubuwan mamakin Allah ayoyinsa an yursila riyaha mubashiratin ya saki iska mubashiratin suna ba da albishir wato a ka'idan qur'ani in an yi jam'in iska to iskar rahama ce in an yi ifradin iska to muguwar iska ce mai halakarwa wa arsalna alaihim rihal aqim mun saukar musu da wata iska bakararar iska wadda babu alheri cikin ta to ta halakarwa ce amma in an ce riyaha to iskar ba guda ɗaya bace wato iska mai sanyi na jin daɗi iska mai dumamawa iska mai hada hadiri iska mai nuna da amfanin gona iska mai yin barbara wa abin shuka to wannan duk iska na rahama ne amma iska ta azaba guda ɗaya yake ita ce ake ce mata arrihul aqim wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah an yursila riyaha ya sako iska mubashiratin jam'i ne amma inda hausa in an ce iskoki zai zama aljannu saboda haka zai ce iska ya ya aiko da iska mubashiratin iskan nan suna ba da albishir ruwa yana zuwa za su ba da albishir yana ru- yana- ruwa yana zuwa mubashiratin wa yuzikakum min rahmatihi ya turo iskan nan iskan tana hada gizagizai don Allah ya hada hadiri ya ɗanɗana muku rahamarsa wato ruwan saman akan ruwan sama ne duniya take rayuwa haka Allah ya ga dama ruwa ya sako a ƙasa a sha a shayar da dabbobi sannan kuma a yi ibada da shi wannan shine babban rahama wadda Allah yake saukowa kamun ya sauko da wannan babban rahama sai ya turo iska wadda za ta kawo albishir wato ta kore gizagizai wa yuzika kum min rahmatihi wal tayyir fulku bi amrihi idan ruwan ya sako kuma iskan nan in ta haɗa gizagizai ta kawo albishi za a kawo ruwa za a kawo ruwa a cikin wannan iskan ne ake samun iska da take tuka jirgin ruwa a lokacin da babu inji iska ce take tuka jirgin ruwa domin zani ake ɗaurawa haka babba iska yana tura zanin jirgin yana tafiya har a kai inda ake so duka wannan iska alheri ne rahama ce daga Allah wai ta hulku bi amrihi wali tabtagu min fadlihi ubangiji ya yi muku tekudin nan don ku nemi ku yi fatauci a cikin teku dukkan fataucin duniya babu babba wanda ake yi kamar na cikin teku duk kasar da ba ta- ba ta da teku to ta zo miskiniya marainiya nan ne muke kiran 'yan majalisa har lokacin saukansu ya yi ba su yi mana abin da muka nema a wurinsu babban abin da muka nema a wurinsu ba har lokaci ya yi za su sauka to nan gaba dukkan mutumin da zai kamfen sai ya haɗa mana da wannan zai tona mana teku ya kawo mana har lokaja sai ya sa wannan a cikin kamfen ɗinsa zan tona muku teku in kawo muku har baro har lokaja in bai sa wannan cikin ka- cikin cikin kamfen ɗinsa ba kamar ya ce ba zai shari'ar musulunci ba dole a sa shari'ar musulunci a cikin kamfen dole a sa tonon teku har zuwa baro har zuwa lokaci a cikin kamfen inda ana so mu mu zaba in ba haka ba waɗannan da suka yi haka dai ba mu ji daɗi ba gaskiya ba su yi mana aikin da muke so ba tun lokacin da wannan gwamnati ta hau ba ta yi ba su kuma suna da dama su matsa mata ta yi ba su matsa ba to lalle ba mu ji daɗin su ba ba su kyauta mana ba a cikin wannan shekara uku hakika da an yi babban abu cikin tono mana tekun nan a kawo mana shi har kofar gidanmu ba sai mun je anguwa mu samo teku ba litayyar fulku bi amrihi don saboda jirage su samu gudana da umarnin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna ayarsa cikin jirgin ruwa idan ka jefa sisin kwabo inda akwai shi ko kwandala ko allura a cikin ruwa saboda nauyin wannan abin da ka jefa sai yayi nitse yayi kasa amma sai a dauko tons na karashe na manyan injuna a cikin jirgin ruwa ba zai nitse ba in dai ba ya wuce ikon da aka bashi bane ba zai nitse ba saboda ayar Allah kaga ya dauko kaya tons masu yawan gaske amma ba zai nitse ba yana tafiya a bayan ruwa saboda ku samu daman kaiwa kayan sayarwa kasar waje ku samu daman ɗauko kayan amfani daga kasar waje ko na sayarwa ko na amfani babu dama kowace daula ta zam- ta zaura ta ce ba ta da ni- ba ta neman komi a kowa ba zai yiwu ba to dole ne daula ta nemi wani abu a kasar waje to in babu tekun nan ta zama miskiniya kenan dole ne mu samu teku muna roƙon yan majalisa wanda za su sake hawa wannan babban abin da za su fara yi kenan wanda za su sake hawa ولتذكركم بأمره ولتبتغوا من فضله دونكو نيمي فللن الله أتكين تيكون نن ولعلكم تشكرون ko za ku gode wa Allah wanda ya sako iska jikinku ya ji daɗi kai wannan iska yau tana da daɗi iska tana da daɗi saboda haka ne wa masu arziki masu mulki sai su sa gadina a gidansu saboda iska ta yi sanyi ta yi lafiya iska in ta taho in ta biyo ta kan waɗannan ganyaye sai ta yi sanyi ta yi lafiya fiye da iskan da ake ɗaukowa daga daga ƙura a wani wuri to haka kuma iskar tana ka- tana mana albishir ruwa yana zuwa iskar tana tuka mana jiragen sama kuma har injin da ake sawa to in an sa firfela ai iska aka kirawo kuma in ba firfelan ba za injin ba zai yi ba tun an sa firfela ko an gayyato iska ne ta zo ta taimaka saboda haka ko injin aka sa kenan dole iska ce take tukawa ko mota ce iska take tukawa ko jirgin ruwa iska take tuka inda akwai farfela ko jirgin sama iska ce take tukawa inda akwai farfela kuma ba zai yi taya da tafi ba sai an tura iska to dole wannan ni'imomi ne Allah yake gaya mana na iz ni'imomin da ake samu wajen iska wa la'allakum tashkuruna kuma gode alhamdulillah ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين Allahu allazi ولقد أرسلنا من قبل رس- رسلنا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين يا رسول الله za mu nanata maka cewa mun aiki manzanni kamun ka zo mun aiki manzanni da yawa yadda kake ji din nan su ma haka suka ji su manzannin wato ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusuli min qablika in aka gaya maka magana mai daɗi to irin ta aka gaya manzanni waɗanda suka riga ka in ka ji magana ba daɗi manzanni ma sun ji magana ba daɗi irin waɗannan fantaqamna min allazina ajramu wanda suka suka zama miyagun mutane kafurai suka ki annabawa na suka ki ayoyi na to sai na sakayya na kama su dama na riga na ce inna Allah azizun zuntiqamin Allah mai iko ne mabuwayi ne mai kamu ne in an masa laifi ba a tuwo bai yafe ba fantaqamna min allazina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin amma ba da nasara wa mu'minai wannan abu ne wanda yake ta hanyar karamci na na wajabta wa kaina ai na gaya muku wa'adallahi la yukhlifu Allahu wa'ada walakin aksar nasi la ya'lamun na ce muku eh, bi nasrillah yansuru man yasha wa huwa azizur rahim Nas- ba da nasara wa mu'minai abu ne wanda yake na riga na wajabta wa kaina ya zama wajibi a gare ni in taimaki mu'minai saboda haka albishirinka ya rasulullah da kai da jama'a ka duka zan taimake ku kataba Allahu al-aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz ya ya ya kare to Allah ya mana gafara Allah ya ji gamu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka shi wannan mu da alheri Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana mutuncin mu ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa kasar mu Najeriya ta zauna lafiya Allah ya zaunar da kasar mu lafiya Allah ya karya kafirai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauka musulmi da musulunci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan musulmin duniya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya jiga musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين